ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya dari hudu da arba'in daidai bayan hijira wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan ɗaya ma sunansa oktoba ko masu karɓa ta taga yau da aka ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya a muna cikin kitabul jana'iz mun kuma tsaya a babi na darasi na 42 za mu tashi darasi na 43 ko yawa inda ma ne yake fadlu salati ala aljanazah falalar sallah akan jana'iza waddiba'iha da kuma bin wato gawa bayan an yi sallah falalar da mutum zai samu idan ya je aka yi sallah da shi kuma ya bugawa ana bi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qal an karbo daga aba hurairah Allah ya kara masa yadda daga annabi tira da aminci Allah ya tabbata gare shi yace man salla ala janazatin duk wanda ya salla akan gawa walam yatba'aha amma bai bi ta ba bayan an riga an yi wato sallar shi kawai sallar ya zo bayan an gaba da ya tafiya ta Mary ya yi za shi ko wani abu ne da shi a gaba sai ya tsaya dan ya samu ladan sallar gawa kana hu qiratu yana da yankin lada da ake kiran sa qirat ma'aunin shi ne qirati fa in tabi'aha idan ya bi wannan gawar bayan an idar kana hu qiratani yana da lada guda biyu ko yankin lada na qirati guda biyu ila umar qiratan ta bayyana menene qiratani kuma ya rasulullah ana ji annabi yace asgaruhuma wani abu ne mai girma ma'aunin zaki ne mafi kankanta zaki ne mitul uhud kamar dutsen uhud wannan ce gaya mana dutsen uhud cewa aka yi ya kai zane da gurin dutsen sau arba'in haka aka ce tunda dai ni ban je ba amma dai haka wato ake ba mu misali da shi cewa ya kai wannan dutsen sau arba'in to karamin ladan da mutum zai samu haka ne dutsen hudu a kai gona ke newa dama wannan suka ne girman da ya kai girma ko to wani malamin mu ba da manta wata shekara cewa ya kai dalar ko dai dalar da goron dutse ko dalar da sau arba'in abin da ya faɗa ke arba'in to kaga ko da ya dalar ne kawai ai yana da girma to kwatan kwatan karamin ladan da mutum zai samu ke wa hadha al-fadlu bi tibai al-janayi wannan falala ana samun ta dangane da bin gawa idan an yi mutuwa inna ma huwa lil rijali amma ba wanda yana tabbata ga maza ne duna nisa'i banda mata maza kawai domin mata ba ce su mai ba su bi gawa duk da cewa magana ta su ba wai mai karfi ba ce ba wai mai tsanantawa ba ce kai kamar da zamu biya yanzu lillahi nabi sallallahu alaihi wa sallam lahunna saboda halin da wanzu kira da abin da Allah tabbata a gare shi yayi musu su mata an ittiba'iha abu sabun gawa idan an sallace ta a baya mun biya cewa za su yi mata sallah ko to amma anan wa huwa nahi tanzi ani ne da yake wato nahi tanzi shi ne ani mara karfi wanda za a ce ku ribara guri ai kaza kaga in ba yi wannan abun ba ba ne biya kai ba a hammu ne da muhimmu in san samu ne ai kaza amma kai kaza ba zunubi kai ba to irin wannan abun ne فقد قالت أم عدية رضي الله عنها أم عدية الله يقارى متى إذا تتنوهينا عن اتباع الجنائز أن هنم بن غاوة أن هنم بن جنائزة ولم يعزم علينا أما بعثنا تامنا شيني ولم يعزم علينا بعثنا تامنا عقم با ولا يجوز أن تتبع الجنائز بما يخالف الشريعة بايا على أبو جنائز أبو غاوة da abin da ya saba wa shari'a wa karja nasu fiha ala amrayn domin nasi ya zo akan haka dangane da wato akan al'amura guda biyu na farko raka yi sauti bil bukai nasi ya zo akan an hana mutum ya daga murya yayin kuka wannan haramun ne wattibai ya bil buqud da bin da turaren wuta za ka duwe da suke wai gawa ma za a yi da zai yi da turaren wuta a kunna a kunna wuta ita wunta wa zalika bi qawli sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wa sallam da yake cewa la tutba'u al janazatu bi sautin wala nadi ba abun gawa da murya ana daga murya wala nari ko da wuta ko da turaren wuta ko da abu wani abu da ya kama da wannan to a ko wuta a bugawa da ita ko kuma wato a rika daga murya wannan da yawa nan ba a yi wuta amma kai ci gari ko nan dan dole kaje za ga duk wanda za a kawo gawa da wahala rana ta faɗi da fito ta faɗi ba irin wannan abubuwan ba da wahala saboda musamman yan wajejen cikin gari za ga wani salwa ke da shi idan an ɗauko gawa daga misali mandawari to daga mandawari zuwa zuwa a gidan kankara akwai daga muryar da za a yi kuma a zikirin da za a baya daga gidan kankara zuwa daidai tar'udu sai a ƙara canza murya kuma da sauki da zikirin da za a baya daga nan zuwa daidai kwanan makabarta shi ma akwai wanda za a baya ana jan kwana ita ma sabuwa za a baya to shi ne ma da yake cewa wannan ba abun gawa da daga murya ko wuta wa yulhaqu bi dhalika rafu sawti bi dhikri to ana tare da wato daga murya wajen ambatan Allah ana tafiya ana zikiri hadda shi a cikin wannan magana amma bal janazati a gaban gawa li annahu bil azl malik domin wannan fararan abu ne in kiran da aka aka kawo shi baya tsarin koyarwa ta annabi alaihi salatu wassalam wa li qawli qais bin abbas saboda magana kai bin abbas kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahuna raf'a sawt sahaba annabi alaihi wasallam sun kasance ba da san yakrahuna a gurin malaman farko ko da yawa lokacin suna da wato alimuna ki ai suna haramtawa domin ga shi nan kullu zalik kana sayyi'atan ko sayyi'uhu 'inda rabbika makruha makana ta kun tun daga kan wato la ta ji alwa la ilaha akhara har zuwa inda aka tiki ana ta magana da la duk wannan makaruhi ne zina makaruhi ce da kowa ya je da ba ba makaruhi ba ce saboda haka kaje haya makaruhi ne wala taqrabu zina wala taqtulu nafsa allati wala taqtulu awladakum gaba ɗaya Allah ya ce kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha Iza babu yawanci magabata ya suka ce makaruhi abu suna rikon haramun har sai ka samu dalilin da ya ɗauke shi daga haramci ya koma ya koma wato makaruhi da ma la yusabu ala dinihi wa la yu'aqabu wa ma la yu'aqabu ala dinihi wa la yusabu ala tarki wa la yusabu ala dinihi kai wa la yu'aqabu ala tarki wa la yusabu ala dinihi shine makaruhi ko aka yaran malamin usul to sai ma da yake to wa li annabi tashabbuhan bin nasara domin cikin yin haka akwai kamanceceniya da kiristoci a domin kiristoci yanzu suke yin an mutu ba bai na ga inda aka yi mutuwa aka yi soviet ya ake cewa ko to na ga inda aka yi mutuwa aka ba da nema da hoton mamaci da bokiti da da jota banda lemo da nama da aka rika ji lokacin makokin ne bambancin wannan da kiristanci babu na wallahi hausawa kanka kala ya rabawa ala gaba ta malam eh eh ka ce zaka ce sun bi mi to gaba gaba da bi zai ba ka yeda na inna lillahi wa inna ilaihi to ka ji wani abu da ya faɗa ko wannan ma yarbawa ne suke yi da kai ne to ayi mutuwa wai saboda mai kuɗi ne saboda mutum mai kuɗi ne sai a gawa ne misali wanda za su kawo ziyara da girma ya karar da zai kuwa da zai kuwa da zai to sai sai a nemo za su gaba da zai kuma su kage zina da kai duk kawo yari manya wanda za a rika nuna a dinka a daidai lokacin kafin a yi bakwai ya sa a malam Allah ya tsawo to shi ne yake cewa fa innahum yarfa'una aswatahum domin suna daga muryoyinsu bi shay'in wato da wani abu min aladinin daga littattafan su injila ko aladinin daga cikin littattafan sai a ɗauko misali kamar aya a ciki in suna da aya kwatan kwatan kullum nafsin za a yi katuzo sai a ɗauko ta ita zikiri da ita ko ina da layi wa ina ina ya bi ai aya ce domin annabi ne injila jami'i ne na annabi annabi jami'i ne na injila wa azkarihim da kuma zikiransu ma a tabi'i a tabi'i shine tare da irin ganje ka ga mutum yana magana yana alamar kuka din nan shine tabi'i ganje ka ga kai yana yana jan bajina yana kaza shine tabi'i kamar ni niji ko mun jari yana yi yanayin muryar da haka wacce na ini dalilin da Allahu ai an san cewa wato shine kamar wato kuskure ko mutum ne ya mutum da koka yake ba zai ba fada arabai yadda suke ba sai ka jira fada wani abubuwa ba ta fita sosai wacce hadisin da nuna damuwa shine daga alhudu yana nuna damuwa cewa nan dai yana cikin bayin ciki ga gangi ya faɗi can ya taso nan to shine ma da yake wa akbaru min zalika wanda ya fi wannan muni ba shine akbaru bi sigatil mufadala abin da ya fi wannan muri da ke yin wahalar ajibi to raka gawa da kiɗa kiɗa ba eh wannan kowa ya san da ba al'ada ce ko ɗabi'a ce ta arma to a raka gawa da kiɗa kiɗa da ajibu al-ma'azib kayan kiɗa kiɗa kiɗa alal alatil musiqiya da kayan wato kaɗe-kaɗe da raye-raye shi na musiki a za ka ji a kuma ai musika ake cewa ko ko a gidajen rediyo za a ce wane ne gine-ginen musika shi ne gurin kaɗe-kaɗe da raye-raye ke amma ma a gaban gawar azban hazina ana bubbugawa cikin damuwa wa irin wato buga hake wannan kiɗa ne na nuna damuwa kama yi faru fi ba'adun bilad islamiyya kamar yadda ake aikatarwa ake aiwatarwa a wasu garuruwan na musulmi ba wai na arna ba na musulmi taklidan lil kuffari saboda koyi da kafirai wallahu musta'an Allah shi ne abun neman taimako dangane daga wannan mugunyar muguwar ɗabi'a wa yajibu al-isra'u fi sayri biha ya wajaba ai gaggawa wajen tafiya da gawa yayin da za ka bude ita to ai gaggawa mun faɗa ga din da wuce da ba yana da irin cikin kurakurai an yi mutuwa ba fa da dare ba za mu magana da ni yanzu nan ya mutu karbe misali kwanan ke zo mai sai a taya jiran wasu daga Abuja ko Mina ko Borno wai sai sun zo awa hudu biyar gida ko Sokoto sai sun zo za a kunne gawa saboda idan ya zo shi zai ba da kuɗin tasu wanda za a rika a gurin da wancan saurayi ne ya fi shi zai saboda haka wannan ba daidai bane abin da yake daidai shi a kai gawa lokacin da to yanzu wani sirawo bin sai ya wajibi ne a yi wato sauri wajen tafiya da gawa sayar tafiyar da juna ramli ko juna ramani ba da sarba ba wanda ake yi a gaba da marwa ko ba irin kogoji doki ba irin da zai a a dan dai daga gaba amma kar a yi gudu gudu banda wannan banda wannan saboda ne bi kauri sallallahu alaihi wasallam saboda bada annabi alaihi salatu wasallam asri'u bil jinaza ku yi gaggawa wajen kai gawa shine bil jinaza mun faɗa wannan imamu al-ghazali yake cewa idan ta zo a sama to ana nufin sama idan ta zo a kasa domin ta zo da dukata ne asri'u bil jinaza ko bil janaza idan ka ce bil janaza shine ayi gaggawar kai makarar da aka dauko ake yau bin zina zaki kuma aka yi kasira a yi gaggawar yi wa gawar sallah an gane ko eh yawwa kasa suna kasa take haka wala albani yake a kasa take to a yi gaggawar yi mata sallah in ka ganshi mai kasira kamar saraji a in ka ganshi mai fata kamar saraji da cewa gawar za ta dauke ta a sauri a kai ta to bara mu bi fa in ta ku salihatan idan gawar da take wato tsari haji mutumin kirki ne aka ɗauko a kan wannan makarar fa khairun tuqaddimuna ha alayhi alkhairi ne tuqaddimuna ha alayhi da kuke gabatar da kuke gabatar masa Allah ne yake kuke shi mazaukin sa ko haka ma amaran yanzu ne Allah ne yake a kai su a su ne da ne za ka kai da ne kuka abin da amaran yanzu ko an je wata an je wata an yi mata kai da dinan da hanya watan kai da dinan da hanya na zo ne wasu mata lakta muna magana akan ya kamata in an zo a kalanta ce ta aure idan an zo ba mara gani ne ma yake sai ke cewa an an zo ne na zo ne idan an zo a rika maganar lalle ya kamata a rika sa mata suna suna yin addu'a shiga sabon guri sannan sai aka ce ai wani lokaci ba ai ba ba zama san aje wani ce wallahi suna gani kuma ba su mutu ba mata yanzu suna gani lokacin da aje tana gani to saboda haka kaga Allah Allah take a kai ta gidanta don ba da so ta ƙara kwana da za ko wanda yake gaya mu wata amarya aka ce in za a samu matsala a wani dogo wata yi mawa ya tace kawai ka zo ka ɗauke ni ma ba za su kai da ba to saboda haka kaga Allah Allah take to wanda ya za alkhairi zai je dalar ko kuma da ɗaki ne suke kwana su bakwai wannan ta ture ta wannan mata kuma ture ta yanzu za ta je ta samu ɗanci kaga Allah Allah za ta yi a kai ta can saboda haka wanda ya san zai je karar da guri na alkhairi ko shakka babu ba zai yi ne ba ba zai yi sakwa sakwa wajen a kai wannan gurin idan aka ce gidajen kowa biyu ne duk wanda kaga baya son tafiya lahira to ya san bai abu kirki ba misali kana da gida a gandun albasa ɗaki biyu sai Allah ya hore ba kai gida a jambulo ɗaki bakwai ko shida da da da da wato parking space da kaza da kaza da kaza dan Allah lokacin da hadin zaka tashi ma har jama'a kake ga da Allah gobe za ku tare ko Allah Allah yake ko ne ta zama a wannan inda yake a nan Allah Allah yake hazanarwa yake ko ba ta Allah Allah yake to kaga idan ka ga mutum baya so koma sai gidan nasa to ya san ba rufi zuba yake duk da ta lalace to in ka ga mutum baya son zuwa lahira ya san gidan lahira ne bai tsara shi ba amma duk wanda ya gina gidan lahira to ya san cewa kawai fata yake kyakkyawan cikawa ko kuma Allah ya ba shi tsawon rai amfani amma ba dan gidan can bai da kyau ba shi ne abin da magabata ke faɗa gidajen ka biyu ne in kana so ka yi buri da mararin zuwa wancan to ka gyara ba wai a filasta ce komai da zanto hafikin komai an gama yana ta kan jike yake jira to shi ne abin da malai yake wada ne wa in ta kun gaira zalik in ko ba mutumin kirki bane fa jaru da gauna wa al karibu to sai ne kuke gaggawa ku je ku dauke da kafa da to mu ala ka kai mu kuka dauko idan ko mutumin kirki ne wato mutumin kirki ne yake da Allah Allah ku yi gurin makwancin sa wa yajudul majuwa baba ya halatta a yi tafiya a gaban gawa ya halatta dan za ku wani suna cewa ba a wucewa ga bangawa ko wannan matsayin ne ba masu kyau da ya kamata din mulki wa kalba da bayan gawar bi ya halatta wasu na gaba wasu na baya sannan ga ta tsakiya wa an yamini ha ya halatta a yi tafiya a daman gawar wasu na daman gawar wa an ya tsari a wasu na abu ya halatta ala an yakuna kaliman minha wato wato abu da kasancewar a samu wani ramto ko kuma mutanen su kasance kariban min haku zai da ba dai da kuma za'i ba ga wannan kan mu muna nan tana can gurin ba dai ba ne muna kusa da ita amma ko da muna da wani abu gaba da baya kar a yi sa da gawa saboda me illa rajibu amma banda wanda yake ka abun hawa shi na ka abun hawa ga hukuncinsa bai tiro kalba sai ta ba a bayan ta ba a so ya wuce gabanta لحديث المغيرة بن شعبة قال سورة حديث المغيرة بن شعبة أن أشار متى إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي يأتي أراكب wanda yake kan abun hawa kuwa kalfal janazati to yana tafiya ne a bayan gawa wal maki shi ko wanda yake a kafa haitu ja min hadi inda ya ga dama in ya ga dama ya bi ya tafi gaban ya dama ya da zu daban ya ga dama ya hagu ya ga dama ya tsaya a baya lakin al-afdala sai dai wanda ya kuma lana to ga abin da muke so al-mashu khalfaha tabi'a a bayan ta ke bi wanda ya kuma lana tabi'a a bayan ta li'annahu muqtada qawli sallallahu alaihi wasallam domin shi ne hukuncin abin da maganar ta take hukuntawa magana ta ba ne za ta zama abin da take hukunta shi ne wacce da aul jala'iza ku bugawa to wannan kalmar gaskiya za a fi gane cewa lallai a ta kai duk ya halatta ko ina ka je amma bin da ke kuma lala saboda kalmar zancen zuwa hadisi wa yu'ayyiduhu qawlun ali radiyallahu anhu abin da yake karfafa haka shine maganar sayyida da Allah ya tsara masa yadda almakiyu kalbaha abdalu min almaki ababaha da yake cewa tafiya a bayan gawa shi ya kuma lala fiye da tafiya a gabanta amma ba kana zuwa dadi kuma kowa ya baya ko don ana so da aka kai da ka sani zai kai kokari ka samu falala shi da bai sani ba a kyale ya tafi gaba domin kowa yana da nasa ladan sai dai kai kayi mafi falala kamar zili salati rajul fi jama'a ce kyau kamar falalar sallar mutum ne a cikin jama'a ala salati yi fasa yi da yana ali da kuma wanda ya sallah shi kai me aka ce a wanda ya sallah cikin jama'a yana daraja nawa ashirin da biyar ko da bakwai ko da hadisi ya zuwa kai to kaga ashe idan ka tsaya bayan gawa ka bi wanda ya tsaya a gaba da daraja ashirin da biyar ko da bakwai ta ga ya za ka kana ganin wannan daraja ka tsaya a gaba sai dai idan da an daɗe to ka ba ka koma ila ka koma gaban ka tsaya dan kar wato mutane su bai cewa ba a tsayawa a gaban gawa ماذا يقول إذا دخل القبور ya mutum zai faɗa idan wato ya shiga gurin da kamar bura suke an mara alaiha makabarta ke ko ko ya zo wuce ta wajen makabartar ne zai faɗa ya ke faɗa ko kawai shiga ya ke ana waya ana ana ba waya kana shiga ga gida ka wuce ta makabarta kawai haka za ka yi a ana ya ƙara na na ya Allah ya ƙara mata yadda ta ce kuntu sai na ce kai ba a ƙulu lahu ya rasulullah me zan gaya wa mamata idan na je wucewa ko idan na je makabarta ya ba yakin Allah kala ji annabi ce kuli ga abin da zaki ce assalamu alaikum wa assalamu ala ahli diyar min almu'minin wal muslimin wa yarhamu Allah almustaqdimin minna wal mustaakhirin wa inna in sha Allah bikum lahiqun wannan ta ji addu'a assalamu ala ahli diyar aminci ya tabbata ga ma'abota waɗannan gidajen don kowa gidan su yi. Min al-mu'mini na daga mu'minai wal musulmi na da musulmai. Wa yarhamullahu al-mustaqdimi na minna. Allah ya tsawon wanda suka gabace mu a cikin waɗannan mutane. Wal mustaqdimi na da wanda suka jinkirta ba su zo zuwa Allah ya tsawon. Domin kacewa na Allah ya ji kansa ko da ransa ya addu'a. Cewa Allah ya sa in ya zo mutuwa ya cika da imani kenan. shi za ki cewa kai wa iyaye addu'a ba sai da mara tsare rabbi rahamhu ma kama rabba yani sagira ba sai ba mutum yake cewa Allahumma rahamhu wa abi wa abanu ba har sai rai ba za iya ga masa wannan an gane ko to saboda haka sai yace to wa inna in sha Allah mu ma da yarda Allah bikum zuwa gare ku la lahiquna lalle za mu haɗu ko la lahiquna ko lahiqun me ma ne za ka ce wannan lafazin a haka yazo yadda ka gani yadda muka biya yanzu assalamu ala ahli diyari min almu'minin wal muslimin wannan ruwayar kira tana da Aisha aisha ruwayar da kai cewa tana da Aisha ga abin da ta zo da shi kamar sai ya ce sai ya ce lillahi azaki ya ce lillah ruwayar sai da ruwa atayyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu ruwayar Abdullah bin Mas'ud atayyatu mubarakatu tayyibatu ruwayar Abu Musa al-Ashari ko Abdullah bin Abbas haka ko wanda yake ne zaka ka fahimta da kyau yawa to wannan shine wannan ruwa yana na ja a haka ta gudu min al wa inna in sha Allah lalle mu da yarda Allah idan Allah ya ga dama bikum zuwa gare ku la lahiku la lalle za mu haɗu ko shine wannan tabari ba da Ahmad Abdullahi da gida ya ce akwai wani dan ajin zaliga shi in ya je magabata baya ƙara zara wai ba zai ce wa inna in sha Allah bikum la a'a wai dai wai faɗin na ganganci ne a wanda ai ba karamin kuskure ba yadda shi ya ganin da yawar wallahi ba ya faɗa wannan inda ya je muka wata zai ce assalamu ala ahli diyar min al-mu'minin wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal muta'akhirin sai zai haka amma wa inna insha Allah bikum la yakuna ko la yakuna yace ganganci ne wannan a wannan kuskure ne ai ko tare da kuke ko ina ne ko kana tafa ko a zaune ba ta je kunyar tuwa ne da tana da bakan gari ne da lamarin da bai mace ba to menene ko da kake takama da shi ta zo ta dauki sarki mai hawa da dubun dawaki ga dubun matsara a ɗaki inda ba ta fi ƙara auki ba ta babban kowar kowa aina ma ta kulo yudiriku wal mawt walau kuntum fi burudin mushayyada kun inna al mawt alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum saboda haka mutuwa ita lokacin da ka fara guje mata lokacin ba ta gujin da ake kunta domin a daidai gabar ba ta da ita ba gudu take ba kamar labarin kare ne da kunkuru an littafin mu koyi karatu ne ko muna primary mun yi wani littafi ko mu koyi karatu ne a cikin za a kawo labarin kare da kunkuru wa wato sarkin nawa ko da sarkin sauri ne da kamar yakin din labarin wato na yake cewa ko sannu sannu ko shi kare sarkin zauri ne ya zo wuce kunkuru da gudu sannu sannu ba da hannu zuwa ko shi ne farkon zaman daidai da labarin sannu sannu ba da hannu zuwa ya zo wuce jiki ya sheka da gudu yana zuwa ya taka wasu kenya suka kai yanki sai ga kunkuru ya zo wucewa dan sai da ya babba yana zuwa ya zo ya dan da shi gashi a kare sai da ya raba to shi ya ce irin wannan abu ana so a koya maka wa abubuwa bi ta'anni a ta'anni min Allah wannan magana da ake wasu malamai sun ce ba hadisi bane wala ajala da min shaytan to saboda haka bin zanni zanni sunnar Allah kenan abubuwa ka bi su zanni zanni ɗaya daki bayan daki to saboda haka ko kana sauri ko ba ka sauri mutuwa in ta zo ba ruwan da ita ɗau mutum kawai a wuce fata kawai Allah ya sa mu cika da imani wa an Sulaiman bin Buraida kaji ɗaya ruwayar kuma ana bi daga mahaifinsa hada yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu annabi kira da abin Allah tabbata gare shi ya kasance yana sanar da su ila kharaju ila al-maqabir idan suka fita za su tafi makabarta yana koya mu assalamu alaikum ahla diyar من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاهقون أسأل الله لنا ولكم العافية هذا wannan ruwaya ta ja wannan da wannan watakila kai wancan ruwa ya kake magana assalamu alaikum ala diyar min almu'minin wal muslimin wa inna in sha Allah bikum la yakuna ko na Oke. Ito wannan albasin kana so ka rike duka kowane kowane ya ka tafi. Kawai ka gane bambance bambance kowane kai yayi. To assalamu alaikum ala diyar abinci Allah ya tabbata a gare ku ya kuma abota gidajen nan min almu'minina na daga mu'minai wal muslimina da musulmai me yasa aka ce min almu'minina wal muslimina ba za mu je wata gaba wata kila wa inna in ja Allah wa bikum la laiku lalle mu ma da yarda Allah la laiku da za mu haɗu da ku as'alullah lana wato ina roƙa mana wa lakum al'afiya dalilin ku ina roƙa mana abuwar Allah ba ku abuwar Allah ya ba ku lafiya shine abuwa ya ba ku sauki a cikin wato kwanciyar da kuke gaba ta gaba shine addabun binnewa ya ake binne mamaci wa yaji mu dabun mai yidi wajibi ne abun ne mamaci ba za a banka ba walau kana kafira ko an ne ne mu da ungo a ji a rubi eh ba ta aka kuma tsarin da za a yi wa musulmi ba a yi goma ta arziki a mutuwa ba za a banka ba saboda haƙƙin gawa ne ɗauke ta wajen haƙƙi na gawa ba shi da alaƙa da musulmi ko an to walau ka da kafira ni kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li ali bin abi talib me da ni saboda abin da annabi ya gaya wa sayyidina ali dan abi talib wa kad mata abu talib ne sai abu talib ya rasu annabi ya ce idha qawari je ka rufe shi abu talib ya mutu a musulmi bai mutu ba shi ne wanda annabi ya tsaya ga wanda yana kullu la ilaha illallah ko kalimatul wahadu laka biha indallah kalma ce da zan tsaya ba a gaban Allah zan tsaya ba amma za Abu Jahil da gibi karka yanzu addinin yara za ka yi ba a mugun zargi sai mugun babali wallahi ya biyo kalla Allah alaihi salatu wasallam kawai dai jika ga yayin mun mutakan addini iyaye da kai annabi alaihi salatu wasallam ya yi kuka amma kaddara ta riga fata yadda ila kawari ne karbi wasu nata a dabul fil makabara sunna shi ne abin ne mutum a makabarta ba abin ne mutum a gida ko a masallaci a a makabarta ake binnewa da yi mai ba lokacin yayi ne annaba ne da ya tsara ya tafi ya fita Ali ban gane tambayar ta ba. A a gaban da ya rasu mana. Me ya nuna cewa ba a gaban da ya rasu ba ne? a to a nan aina muka ce a dai na ya zo ya faɗa ka ji ba za ka ga hadisin wa yajibu dabun almayyit wa law kana kafiran ya wajaba shi za ba gane tambayar ta gaba saboda na yi gabar kayan makabartar nan nan kai yawa saboda haka wa yajibu dabun almayyit wa law kana kafiran ya wajaba abun ne mamaci ko da kafiri ne لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب saboda abin da annabi ya gaya wa sayyidina ali annabi ne ya gaya wa sayyidina ali yace da shi wa wa kalma ta abu dalib lokacin abu dalib ya rasu yace da shi idza habawari je ka ka binne ne wata magana da ta fito da cewa wato annabi bai sani ba ko kalbabu na ji dai kawai da kiman ga kake sanna da saboda haka wannan shi ne wasunnatu adabul bil maqbara sunna shine abin da mutum a makabarta lianna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yadfal al mauta fi maqbarati al waqi' kuma da wani da Allah sallallahu yana binne mamata a makabartar baqiya Allah kai wannan guri mu gani to sai ce kama tawatarat al akhbar bi zalik kamar yadda tawatur yawaita ko kamar yadda labarai suka yawaita kan haka ولم ينقل على أحد من السلف ba tiro daga wani daga cikin magabata ba annahu dufila cewa wato dufila fi kai da makabarin cewa an binne shi a gurin da ba makabarta ba ba tiro ba nan thousands ne yanzu idan ka je kasashen oo din nan mafi yawanci za ga duk a gida ake binne har south south din ba ko har south south din ba amma dai inda na fi gani shine dan inda na zauna muna muna NYSC gida na ga ta ganin tudu kala kala amma ba taba sanin na ga fitowa ba garba kwanta in yi tilawa in ji labarai a nan wallahi ba zama awali ba a nan zan kwanta bayan na gaba tilawa in zan yi in kunna ji BBC ko a ce akan makawari ne kai kwanta kowane gida Allah da wani zai ga kaburburan uku hudu saboda zumunci za a lele ji da tayi wani kuma zumunci ne kawai guri mai daɗin zama falalan ne saboda na zauna a naji labarai na ajiyar da falalan falalan ne zai zamu ai hujja nake kama mazawa ko ba haka bane ya mutu kayi ne to shi ne nake ba hujja nake kama masa ai wannan bai yi imani wa gari a qur'ani hujja hujjatun laka yawo alaika to shi hujjatun alaihi ne Allah ya zo Ato. Saboda haka ai gidan ma da na zauna ba wa musulmi missionary wajen missionary school na zauna. Saboda haka ba musulmi bane ba ba. To ko ba musulmin ne wani ka zauna kai makaranta. Misali, ko ba musulmi ai ba wanda ya saka ko ka zauna akan kabari ka yi majalawa wa ya saka. Ina faɗa muku cewa akan rashin sani, ni ban sani ba. a zai da wani an karar da ni wani lokaci ni ne wani tambaya yanzu wannan ilimin da nake gani ko ina aka ce mu ai wato makauka kabari ne Allah ya zaune to shi ne yake cewa illa ma tawatar aidan sai abin da ya yawai da har yau annan nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan fi hujjati an binne annabi alaihi salatu wasalam a ɗakin sa wani zai iya kawo wannan shi a to annabi alaihi salatu wasalam a ɗakin sa aka wuri haka ne lallai haka ne wa dalika min khususiyati wannan yana daga khususiyya da annabi alaihi salatu wasalam kama dalla alaihi hadithu aisha kamar da hadisin na aisha ya nusar ala take cewa lamba ku bi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da aka dauki ran annabi alaihi salatu wasallam da talabu bi da bani sai sabai suke sabani a ina za a binne sabani ya zo a wannan gabar cewa ina za a binne annabi alaihi salatu wasallam to saboda haka duk da wannan sabanin ya zo kuma to akwai akwai magana lalle ya kamata a yi haji a warware to bara mu ci fakala abu bakari sai sai na abu bakari yace guda kada samitu a nan ne samitu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaya na ji wani annabi daga annabi kira da abin Allah wani abu daga annabi kira da abin Allah tabbata gare shi ma na ji duhu ban manta shi ba kana sai ce ma qabada Allahu nabiyyan illa bil mawdi'i alladhi yuhibbu an yi rufada ne Allah bai taba karɓar wani annabi ba illa fil mawdi'i alladhi yuhibbu an yurfana fi fa ce sai a gurin da Allah madaukakin sarki yake so a binne shi ko kuma shi kansa annabin yake so a binne shi a wannan gurin sai da kafa daya yi inda Allah madaukakin sarki yake so a binne wannan annabin annabin kuma yake so shi ma a binne shi a wannan gurin to a wannan gurin Allah yake karɓar rayuwarsa inda na tambaye ka wannan hadisi ne na farko a duniya shi ne wannan bayan da zuwa da bare da hadisi na farko shi ne hadisin da ya dawo ba walau kare alkafiru shi ya fara bada hadisi wannan shi ne na farko ko inda za ka tambaye ka wannan hadisi ne na farko ka ce hadisin da sai na baka ya faɗa dangane da gunne annabi alaihi salatu wasallam shi ne hadisi na farko fa dafaluhu fi mawdi'in mawdi'i jiraji aka binne annabi alaihi salatu wasalam a gurin jimfidan sa in za ku iya tunawa ai a dakin na dakin ya rasu a hannunta a jikinta ya rasu wa yustafna min zalika shuhada fil ma'araka amma ana kiranci shahidan da suka yi shahada a fagen fama shine al ma'araka fa innahum yurfanuna fi mawadini istishhadi domin zuwa da abin ne zo a guraren da suka yi shahada wala yunkaluna ila al-masajid ba a daukar da a kai wani gurin makabarta inda suke shahada za a girbi bi hadisi jabir bin abdullahi radiyallahu anhu kan saboda hadisin jabir da abdullahi yace lamma kare yau uhud yayin da ranar uhud ta kasance umila al-qatla an ɗebo waɗanda al-qatla waɗanda aka karkashe li yurfanu bil baqiya da a kai su baqiya abin ne bana da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wani mai kila na annabi alaihi salatu wasallam yayi kila kamar san kira wani san kira ya zuci inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amurku ku dakata dan wata sai ya hanyar madina daga wakil in za ku iya tunawa a labarin ma a cikin rabiu rama da muka biya wasu ga wakil suna kafatin su biya hanyar madina sun yi nisa za su koma gida daga wasu sai da san gira ya rika yawo yana cewa kowa ya dakata annabi alaihi salatu wasalam ya ce yana umarta ku bai an an jari fi dul qadla bi mazaji'i kowa ya dau mamacin ne mai yi gurin da ya ba ya mutu anan za a rubi gurin da aka yi mai jihada a nan za a rubi wala yajuzu dafnu fil awali al atiya mun ji wannan baya halatta a yi ne mamaci a wajen halaye masu zuwa illa lil zaruratin in ba da larura ba wannan mun ji alafi akan sa muka tsaya an hukuma da bin amir kala hukuma da amir Allah ya kara mata hidayaci salatu sa'atin lokuta guda uku kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarhana an nusalliya fihinna annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yana hana mu da mu yi sallah a cikin lokuta uku ba a sallah ta nafila eh ba a sallah nafila wa anna qura fi illa mautana ko mu binne ba mutan ba wannan lokacin shi ma haramun ne annabi ya hana saboda haka idan an samu gaba irin wannan sai a rika rayuwar zuwa a rika la'akari da lokutan nan duk da cewa wani lokacin su kan zama mata rubewa suke amma dai a mutu wanda yake kusa da mamaci abokin gari ba ya kusa da ko wani naka to kai ya kamata ka tunatar da shi cewa ga abubuwan ba da ya kamata a kiyaye haka ya kamata lokacin da ka je yiwa mutum jaji an ba rasuwa ya zo kuna yi masa imami to in yana da shi to a ɗan tunatar da shi wasu abubuwa a yi hakuri kowa na haka ne amma dai abin da yake bukata addu'a sannan kada a manta da adam da dabai da ake ta koyi da cewa mamaci yana bukata ka ga yanzu kafin a rubuta ya rasu a maka na ka tunatar da shi duk karatu da zai iya rubewa ka tunatar nan da za ka dawo da shi wato jikinsa gangan jikinsa za ta dawo da wani lokacin aka yi mutuwa za ka ga da mai karatun da mara karatun duk ɗaya suke zama sai ga da shi ake yiwo ana ba shi hakuri ana ba shi jahilin ba duka haka suke ko saboda wataƙila an rude ko kuma abin da ya gaba da wannan yana da raguwar zuciya gaba ɗaya gidan kowa ya rude sun sa jiki ba ya bada to sai a samu wani daga cikin yan uwa da abokan arziki da zai dawo da shi cikin hayyacin ɗaya wa hina ta lo'ar kyautu ba su gada yayin da rana take kullowa ta sauki so kai kai ɗaya shi ne ba su gada kamar kai ne irin nan shi ne ta dindo kai ta fara fitowa shida da wani abu ta doko kai ta fara fitowa ba a zalla wala alaihi sallau salatul ishraq da ake fara sai rana ta fito ta ta fito ta ga ba wai ta fara fitowa ba idan ta fito shi aka ce duk wanda ya zauna a masallaci bayan sallah zuwa yi ta zama har rana ta fito yayi sallah raka'a biyu to za a ba shi lafiya kamar yayi aikin haji da umara da annabi alaihi sallam tare da annabi alaihi sallam annabi alaihi salatu wasallam ya ce ta mata ta mata ta mata cikakkiya cikakkiya cikakkiya yanzu kun zai ja ka zamu ga rana da yanzu to da ranar jini da wani abu take zuwa in an yi sallar in za ka iya wata nan da yake ce yau dai ba za ka yi ba nan kawai ka zauna a masallaci ka ɗau ƙur'ani bayan ka yi lazimi ka yi alƙalin ka bayan wani maza ka ɗau ƙur'ani ka yi ilmi biyar goma in za ka iya ko biyar ba ka zauna a gurin yau ne ka ce yau ne in ma aiki kake zuwa kawai ranar a zaman sai ko na ko alamu ko zuwa ba ka da aiki ka ce in ma na fita daga nan na je in kwanta tun da ni dai a da abu za ku yi na yi wasu bayan nan. kawai ka ɗan alal akalli ko wanda ne ka rike sau ɗaya ka ce duk wanda na yi umara ai na yi ka yi sau ɗaya in ko Allah ya za ka zaba ba zai zama mani. amma wannan ba tsofaffi sun bi yadda wani haɗo ba biyu suka bi wallahi wannan ma ɗaukaki su ce wai mutane kawai duk suna nan mu ba kawai su wata gina tsofaffi suna ganin ai da rashi da duniya yanzu kai kuma kana ganin ai da saura an kasu baka yi ita mu rabu da kai baka san cewa idan ka fara yanzu Allah ya sa abin ya mutu kinka to za ka rika ganin buɗi da alkhairai da kogogi daban-daban mataki ne kai kana cikin rubun asiri kuma kowa ya hawa kai to na abu ne wallahi ta hanyoyi daban da Allah da zai ta buɗa ba to da haka wannan abubuwan suna da kyau mu kiyaye mu kiyaye su kwarai ba ku ji ba da mu faɗa yayi cewa Allahumma barik ummati fi ukuriha Allah ka yi wa al'umma ta ne kamar ko Allah ka yi mata albarka ka je kasashen yaraba da kake gani karfe biyar in mutum ya wuce ya bakara da yawan da Allah za ta mutazin biyar duk da cewa musamman a guraren wannan ba musulmi ba da ba za ga biyar wanda suka musulmi ba ana fitowa daga asuba za a ganta bukatu Allahumma barik umma jibi ku kure haji amma mu ya sai mutum ya kudi to sai karfe daya akwai wanda na zari sai yayi sallah azhar yake da biya kasuwa azhar yau ne shi yana da yara eh yana da su daban-daban sai ai azhar ya gama kwancin da shi kai da su ke saboda kudin ya tsare yau ba mutum ne ba kyau ba yawa yau kuma dama Allah ya baka dukiya ne ka huta ko amma dai kamata ya ce wannan falalar kuma ta zama zalla zuwa kana yi in ka je ka koma gidan bakwai sai ka kwanta ko ka rufe waya kama duk wanda zai kira ka san cewa kaza sai ka ga dama ka riga dama ka huta domin ka san ba kawo ba za a yi bayarwa za ka yi amma ka san kawowa za a yi ya za ka karɓa waya ka yi wa kanka wallahi da akwai wanda na sani abokin aikin dalilin waya wallahi da aikin hajji ya wuce aka yi ta neman wayarsa kujera za a bashi wani alaran ba ne aka yi ta neman wayarsa aka yi mai da waya kuma ni din nan na ja gaya wani arama ko wai da kullun duru kuke kai ko da kai ban aiki ce kai ba dan Allah har kai kira ka ba sai ka ne mutu duniya duniya wallahi lafiya ne nan ko lafiya aka yi tare wanda shi alajin da ya gaji tun da dama ko dan shi ne za a tafi kawai ya sa aka kira wanda aka wai don ka san ba ka za a yi ba wanda ya kai waya ba yawa to wannan shi ne to da yake nan kaga lokacin da rana za ta fito hatta ta tafi a hatta ta fito din ta daga wani ne ya kuma ka'imu gairai da lokacin da ake garjin rana shi ne fasara lokacin da ake garjin rana lokacin da ka'imu zahira shi ne lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama a ta tafi da jamsu har sai ta karkace tazi ka bi ma'ana tazi har sai ta karkace tana karkacewa kuma a za ta yi yanzu sha biyu da minti goma sha hudu a za ta yi ko sha ɗaya ne ko sha hudu sha hudu ne ko minti ɗaya sha biyu to sha biyu da minti sha biyu a za ta yi to tana karkacewa din nan daga nan shikenan lokacin ya ce wahina ta bayyana jamsu lil gurub da lokacin da rana take wato bakunciyar faduwa lokacin da shi take zo ta baki a taka duba har sai ta baki da to shi ma idan rana ta zo faduwa ba abin ne mamaci ba a dalla a wannan lokacin mutum ne bai daji tunawa ba kawai sai dab da rana za ta bada bai sai dai tuna bai dalla al'adar ba tambayar ya za a yi bai daji tunawa ba sai lokacin ya za a yi na yin da kawai zai bai dalili bali salli ha idza zakara haka annabi ya faɗa hadisin muslim kaga an yi sai salati ban da wannan sallar da ake magana shine kawai kai annabi sallau ne kana so yanzu ai ka tuno kana so kai sallar istikhara kawai ka ba yi alwala da zaka yi sallah ko kuma wata sallah kake so kawai kai ta nafila ita ake magana amma fa li salli ha idza zakara ha idza zakara ha kyar da kawai da ya jira a lauɗe keɓance wani lokaci ba. Wa an jabiri radiyallahu anhu ma anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min ashabi qubida wani mutum ya ambaci wani mutum daga cikin wato sahabbansa qubida wanda wato aka dauransa ya ambaci wani mutum daga cikin sahabban annabi alaihi wasallam qubida wato wanda aka dauran sa ba ko kila fi kafani sai aka yi masa likafani aka yi lullube shi cikin wani likafani gairi daɗi ne wanda ba wani mai tsada ba ba kuma yana da tafi ba wa kubira lailan sai aka binne aka je aka yi masa kabarin sa aka binne shi da dare kamar yadda wannan matar na ku iya tunawa wata mata mai zuwa ta sharan masallaci annabi ya ce kwana biyu ba na ganin ta sai aka ce ai ta rasu da daddare ma muka je muka rufe ta annabi alaihi salatu wasallam ya ce dan me yasa ba a zo an gaya muku ba yake to ai ina ganin ba ana ganin ita ba kowa bace ba ba kowa bace ba sai an je an kira annabi alaihi salatu wasallam sai da annabi ya ja haka kai ki ku zo mu je je je kamar yake masa sallah saboda su suna ganin ba kowa bace amma tana da kima a wurin Allah ba ku ce haka ne wani zai zo kana ganin rigar da daban wannan da daban kuna ganin ba kowa bane amma yana da kima a gurin Allah ba dauki sosai fa zajara nabi sallallahu alaihi wasallam an yi kubara rajulun bil layl sai annabi ya tsawatar cewa a daina binne mutane da yadda a tayi sallah alaihi ya ja masalla duk wanda za a binne shi wato a daina binne shi a ja masa sallah shi za a zuba da suka ce to wannan kamar yana nuna jinda dare ne ko sallah ba a yi maka ba ka kai kawai aka gauja aka kai wasu ka ce a an masa sallah wasu ka ce a hadisin yana nuna kamar ba a masa sallah ba domin wato ba yi wani zikiri ba ka gawo kai illa an yi tsara insanin ila zalik sai dai idan mutum ya kuntaci zuwa ga haka abin nufi idan ana ganin barin sa zuwa safiya za a iya samun matsala domin ya fara bugawa ba a ganci wa gawar ce ta mata ba a ganta wasi da magarba sannan jikin da ya fara kowa ba dan ya mutu ba cikin gida ne goro ne shi kadai ne sai da magarba za ka bata sabon gari wa ya ke fakewa to lalle a wannan daren ko tsakiyar dare ne a kai to to shi ne idan an samu wata larura za ta iya sa a kai shi to a kai shi illa an yi tsara insanu ila zalik sai dai idan hakan ya sa an samu kuncin da zai sa a yi masa hakan to sai a yi bai ni tsora idan aka kunta da kowa ila dabri na ila da cewa za abin da mutum da dare malai yake ijaza ya halatta walau ma walau ma istimalin misbahi ko da sai an yi amfani da fitilu kun ga ai an yi magana akan hali akan fitilu a baya ko to yanzu ko da sai an yi amfani da fitilu ba komai wannan zuni bihi kuma a saukar cikin kabarin ma sai an haska fitilan nan ma to ba komai in dai ya zama larura fil kabari cikin kabarin wannan zuni bihi da sauka da fitilan fil kabari cikin kabarin da tafiyar amaliyar da bai za a samu saukin aikin binnewa liyadidi bin abbasin saboda hadisi abdullahi da abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل رجلا قبره عبد الله بن عباس yace lallai annabi alaihi salatu wasallam ya shigar da wani mutum cikin kabarin sa lailan da dare wa asra da fi kabari kuma ya kunna fitila wato fi kabari a kabarin nan aka kunna fitila wannan ina gawa ɗayan mutasta ko abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure Allah ya yabe mana abinda zamu tashi sati mai zuwa shine yin zirfi wajen kabari da yalwata shi da kyautata shi shi za mu yi magana a kai kuma yana da babin yana da fadi sosai ya kamata mu tsaya